الرحمن الرحيم عنواع خطبتنا ضيق المعيشة وغلاء الأسعار الأسباب وعلاجها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أيها الناس يقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين تبين هذه الآية أن الله عز وجل تكفل بالرزق لكل دابة تدب في الأرض وهو وحده سبحانه القادر القادر على بسط هذا الرزق وقبضه قال الله سبحانه وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويبين جل وعلا أنه وحده العالم بأحوال خلقه وما يصلحهم قال الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومن كمال علمه وحكمته وحلمه يختار لعباده ما يصلحهم ولا يفسد حالهم بشقائهم في الدنيا أو بدلالهم في الدين قال الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ثم إنه جل وعلا قد يبتلي الناس ببعد ما كسبوا في أبدانهم أو أرزاقهم أو أمنهم أو ذريتهم ليعلم الصابرين منهم والشاكرين وليعلم من يلجأ إليه ويستغيث به ممن يلجأ إلى العبيد الذين لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يملكون نفعا ولا ضرا وليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك ومما يبتلي الله به عباده ضيق المعيشة وغلاء الأسعار غلاء الأسعار وقلة الصلة وندرتها ولقد كان الحديث خلال العقود المادية عن الغلاء في جانب واحد فقط وهو جانب الغذائية لكن مشكلة الغلاء توسعت في كل شيء وعمت بلادنا النيجيريا من الشرق إلى الغرب حتى إنها وصفت بالثنائي وهذه الغلاء الذي بدأ في أسعار مواد البناء والإيجارات امتدت الآن ليشمل المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة فضلا عن الخدمات المحنية والمشكلة ما زالت مستمرة متزايدة والغلاء يضرب في كل اتجاه وبلا هواده والأوضاع على أرض الواقع مهيئة لمزيد من الارتفاع بمعدلات أعلى من المعتاد إن غلاء الأسعار يا عباد الله له نتائج زاهرة من خلال عجز الناس عن توفير حاجتهم الأساسية والقدرة عن على شرائها وله نتائج غير مباشرة من تحول نسبة كبيرة من الطبقة متوسطة الدخل إلى قسم الطبقة الفقيرة وسعى بعض الناس للحصول على المال بطرق غير مشروعة كالسرقة والرشوة وللشاعر حافظ إبراهيم يقول أيها المصلحون داق بنا الأيش ولم تحسنوا عليه القيامة وغدا القوت كالياقوت حتى نوى الفقير السيامة فما هي أسباب هذه المشكلة وما علاجها يعتقد الناس في الغالب أن أسباب غلاء الأسعار يرجع إلى أسباب دنوية عديدة ولكل سبب نسبة معينة في حدوث تلك المشكلة ويصنفون هذه الأسباب إلى أسباب تتعلق بارتفاع أسعار الوقود أو تدهور أسعار صرف العملات أو انخفاض قيمة النقود أو تحول الناس إلى أنماط استهلاكية معينة أو زيادة سكان وكثرة الاستهلاك هذه الأسباب التي يرجعونها إلى النظريات الاقتصادية التي تعلموها ونقلوها إلينا من الغرب والتي لا تستمد من قيم ثابتة ولا تسير على نهج واضح وتتأرجح بين الانفعالات الطارئة والتصورات العارضة والاندفاعات مع الأحداث والتيارات والباحث المنصف لا بد أن يتبين له أن هذه الأسباب المزعومة ليست بأسباب لهذه المشكلة إنما هي في الواقع زواهر قد ترتبت على المشكلة العم وإفرازات تدخمت عن عنها إن المسلم يجب أن يخضع لكل أموره لميزان الشر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي وصفه ربه عز وجل فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالأمر في السراء والضراء يتبع قانونا ثابتا ويرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينعم بالرحمة ويبتلي بالشدة ويبسط الرزق ويضيقه وفق سنته وبمقتضى حكمته قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وهي إذا أحوال تتعاور الناس وفق حكمة الله وفيها للقلب المؤمن دلالة على أن مرد الأمر كله لله ودلالة على إطراد السنة وثبات النظام يقول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يخبر سبحانه وتعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات وأن ما يعفو الله عنه أكثر فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ذا على ظهرها من دابة وليس إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزا وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نقبة حجر إلا بذنب ولما يعفو الله عنه أكثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر فاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والعوجاء التي لم تكن مدت في أسلافهم الذين مدوا ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا أهد الله وأهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم صحيح صححه الألباني في سنن أبي داود هذه هي الأسباب الحقيقية من وجهة نظر إسلامية للمشاكل الاقتصادية وغيرها ممن يعاني منه العالم الإسلامي عامة وشعوب النيجيرية خاصة ذنوب ومآسي يتسربلون بها ليل نهارا إعراض عن شريعة الله واستبدالها بما تحوى الأنفس ويرضي, ويرضي الشيطان ولوب الكثيرين في المعاملات المحرمة وعدم إخراج الزكاة وغير ذلك من صنوف الذنوب والمعاصي فأحوال الحياة وأوضاؤها مرتبط بأعمال الناس وكسبهم وإن فساد قلوب الناس وأقاعدهم وأعمالهم يوقع في الأرض الفساد ويملأها برا وبحرا بهذا الفساد ويجعله مستطيرا على أقدارها غالبا عليها كما يقرر القرآن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فغلاء الأسعار وضيق المعيشة كظاهرة من مظاهر الفساد لا يظهر عبثا ولا يقع مصادفا إنما هو تدبير الله وسنته ليزيقهم بعد الذي عملوا من الشر والفساد وكان لا بد وهذا من رحمة الله بالعباد أن يحل عليهم جزاء من لم يؤمن بالقرآن ومن لم يعمل بما فيه تحقيقا لقوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أي جزاؤه بسبب إعراضه عن ذكر ربه وعدم خضوعه له أن نجعل معيشته في دار الدنيا ضيقة مشقة بما يصيبه من الهموم والغموم والآلام والتي منها غلاء الأسعار ومسبباتها لعلهم يرجعون حينما يكتوون بناره ويتألمون لما يصيبهم منه فيعزمون على مقاومة الفساد ويرجعون إلى الله وإلى الأمل الصالح وإلى المنهج القويم وهكذا فإن الله جل وعلا قد جعل لمن اتبع هداه وتمسك بدينه أن يعيش في الدنيا عيشا هنيا غير موهوم غير محموم ولا مغموم ولا متعب نفسه كما قال سبحانه فلنحيينه حياة طيبة وجعل لمن لم يتبع هداه وأعرض عن دينه أن يعيش عيشا ضيقا وفي تعب ونصب ومع ما يصيبه في هذه الدنيا من المتاعب وهو في الأخرى أشد تعبا وأعزم ضيقا وأكثر نسبا إن معالجة المشكلة يا عباد الله تحمي من التدحر وقد رأينا أنها تكمن في الإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى وإذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ويقبله وهو الذي يعطي ويمنع وفق مشيعته فهو أيضا يبين للناس الطريق الذي تربوا أموالهم فيه ولا أموالهم فيه وتربة لا كما يظنونهم بل كما يهديهم الله عز وجل وبعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والحمد لله فقد بين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الحلول الناجعة لتلك المشكلة والتي يمكن إجمالها في قوله عز وجل في سورة نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم أي اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها إنه كان غفارا أي كثير المغفرة لمن تاب واستغفر فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليه من حصول الثواب واندفاع العقاب وهذا مثل قوله عز وجل على لسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فالاستغفار والتوبة النصوح والرجوع إلى الله من أوامر رفع البلاء على المسلمين يقول الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرؤوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد hudubar mu a yau tana magana a kan kuncin rayuwa da kuma hauhawan farashin kaya a kowane lokaci da yake faruwa cikin wannan ƙasa tamu ta najeriya huduba ta fara da godiya wa allah maɗaukakin sarki tare da jinjina gare shi da yaba masa da kuma salati wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da jan hankali ga bayin allah cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce babu wani mai takawa a bayan ƙasa face arzikinsa yana hannun Allah kuma Allah shi ya san matabbatanta da kuma makomanta duka wannan yana rubuce a cikin littafi mai bayani a wurinsa ya ku bayin Allah ku sani Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗora wa kansa azurta bayinsa dukkan wani mai rai cikin mutane da dabbobi da ainihin wato waɗanda suke masu tafiya a sararin samaniya da wanda suke cikin ruwa da masu shiga cikin ƙasa Allah shi kaɗansa shi ya ɗaura ma kansa zai azurta su da abin da za su ci da abin da za su rayu da shi amma cikin bayanin Allah ya ce Allah shi ne yake yalwata arziki ma wanda ya ga dama ya kuma ƙuntata ma wanda ya ga dama hakan nan Allah maɗaukakin sarki ya ce duk waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa yana da masaniya da su gaba ɗayansu ko yaya suke kowace irin gungu ne kuma kowa ya tanadar masa da abin da zai gudanar da rayuwarsa sai ya sa ya yi tambaya ya ce ala ya alamu man halaka kuna tsammanin shi Allah bai san abin da ya halitta ba ne wa huwa latiful khabir Allah yana da masaniya akan abin da yake mai zurfi kwarai da gaske duk abin da baka tunani Allah ya san shi ya san da zamansa ya san da tururuwa baka kirin a cikin duhun dare a cikin kurman dutse tana tafiya Allah na sanar da ita yana jinta yana ganinta ya san abin da take bukata a daidai lokaci yana daga cikin cikan ilimin Allah da hikimarsa da haƙurinsa shine ya zaɓa wa bayinsa abin da zai kyautata rayuwarsu wanda ba zai ɓata rayuwarsu ba Allah maɗaukakin sarki yana mu'amalantan bayinsa gwargwadon hikimarsa da iliminsa ba wai gwargwadon yadda su suke yin rashin arziki a cikin duniya suke tafiya a kan abin da Allah baya so wato na rayuwarsu ko na addininsu ba Allah ce walau ba satallahu rizqa li ibadi da Allah zai sake dukiya kai tsaye ma bayi su rika samun sa yadda suka ga dama la bagaw fil ardi da he sun tsallake iyaka a bayan ƙasa walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha ma Allah na saukar da dukiyar ne gwargwadon yanda ya so domin yana saukar da shi ne a hankali a hankali gwargwadon yadda ba zai sa mutane su ɗagawa ba da su iya bin Allah innahu bi ibadihi khabirun basir lalle Allah game da bayinsa shi cikakken masani ne kuma na ganin su duk juyawansu da kaiwa da kawowansu wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke ɗauke da hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala idan yana son bayinsa wani lokaci yakan jarraba su ya saka musu wani nau'i na rashi domin a cikinsa akwai nau'i na kankan da kai galibi ba mutane da yawa rashi yakan sa su subu Allah kaɗan da ne ake samun rashi yakan sa su su kuma su kaucewa Allah amma mafi yawa rashi yakan sa su su bi Allah domin da yawa mutanen da suka samu yalwa ya yi musu yawa to za ka ga su Allah ma ba su yadda akwai shi ba ba sa ma bin sa baki ɗaya saboda su suna ganin sun wadatu gabarin Allah ɗin domin komai ma su suna da shi duk abin da suke bukata na rayuwarsu akwai a tattare da shi to a bisa hikima na Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon yadda wannan aya ta gwada Allah maɗaukakin sarki yakan sauke wato yana ba da dukiya ne a kaɗan kaɗan wa mutane don su bi shi ya ce idan ya buɗa musu da yawa to dai iya yiwa su wuce iyaka su ce Allah ma ba su yadda da shi ba ko ba su yadda ma Allah ɗin yana nan ba amma yana saukar da shi gwargwadon hali don shi ya san mutane kuma na ganin abin da suke aikatawa. saboda haka ya ku bayan Allah ku sani akan samu jarrabawa daga wajen Allah gwargwadon abin da mutane suke aikatawa a cikin jikunansu a arzikinsu a zaman lafiyarsu a zuriyarsu wani lokaci Allah duk yakan jarrabi mutane don ya gane masu haƙuri cikinsu ya gane masu godiya cikinsu da kuma gane suwaye in damuwa ya dame su wurinsa za su koma da shi da su fake da kuma su wane ne da su koma zuwa ga waɗansu mutane wanda ba su mallakan mutuwa ba su mallakan rayuwa ba su mallakan amfani ba su mallakan cutarwa wannan duka yana daga cikin abin da allah maɗaukakin sarki yake jarraban bayansa da shi amma galibin jarrabawan nan yakan zo ne sakamakon abin da su mutane ɗin suke aikatawa wato da hannayensu lallai ko shakka babu rayuwa ya yi kunci babu kokwanto abubuwa da ake bukata na rayuwa duka sun yi sama wanda da ana magana ne akan waɗansu abubuwa kaɗan amma yanzu abin ya game ko ina da ina abinda mutane za su ci abinda za su sha tufafin da za su sa abubuwan da za su gudanar da shi na yau da gobe na rashin lafiya na makaranta na kaza komai ya tashi ya zama abin da ya zamo ya fi ƙarfin talaka ya tsallake talaka ɗabaka ta tsakiya wanda suke masu rufin asiri su ne suka dawo talakawa sukan talakawan sun riga sun nitse gaba ɗaya ruwan ya shanye su ba a ma magana a kayansu to wannan yana yin nuni da cewa dole a sake nazari dole a sake dubi a kalli abubuwan da musulunci ya yi magana a kai a kyale dukkan waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da theories na waɗanda suke economics kullum su za su yi ta bayani ne kaza kaza ne ya faru kaza kaza kaza su yi ta haɗa kai da ƙafa kuma ba a samu mafita ba saboda haka sai a bar su je can su yi ta bayaninsu a dawo a dubi abin da ƙur'ani ya faɗa domin a kama a yi ta yi ko allah maɗaukakin sarki zai kawo mafita a cikin halin da ake ciki allah dai ya gaya mana cewa وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk abin da kuka ga ya same ku saboda abin da hannayenku suke aikatawa ne a hakan ma Allah yana yafiya da yawa ana yin abubuwa da yawa yana yafewa na kau da kai da a ce zai rinka kama mutane duk abin da suka yi Allah ya ce walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba Allah ya ce da za mu rinka kama mutane saboda abin da suke aikatawa ba za mu kyala wani mai takawa a bayan ƙasa ba sai mun gama da shi saboda haka lallai ne mu sani cewa wato akwai abubuwan da ya kamata mu rinka muraja'a a kawo kanmu kar ya zama muna ƙara shiga cikin musiba amma idanunmu yana ƙara makancewa muna ci gaba da aikata abubuwa muyagu a cikin rayuwarmu muna zaluntan kanmu muna cutan junanmu tun daga ƙasa har zuwa sama nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku taron mutanen makka abubuwa biyar in an jarrabe ku da shi to gaskiya ku nemi tsarin allah kar ku riski wannan lokaci ku sani cewa alfasha dai kam ba za ta taɓa yaɗuwa cikin mutane ba su rinka bayyana ta ana ganinta face sai annoba ya sauka gare su da cututtuka iri daban-daban wanda iyayensu ba su san labarinsu ba ko shakka babu za mu ga cewa yana daga cikin abin da ba yi da control musamman a wannan ƙasa tamu shine yada alfasha a kowane irin yanayi yanayi ne na kafafen sadarwa yanayi ne na zamantakewa yanayi ne na kaza ga sunan nan ne abubuwa ta ko ta ina mutane ba sa ɗaukan yada alfasha a matsayin wani abu ne wanda yake mai matsala wani abu ne wanda yake zai kawo masifa wa mutane kuma idan waɗansu saboda sakarci saboda rashin addini suna yi to ba a samu waɗanda za su dakatar da su ko ta fuskan iyaye ko ta fuskan zamantakewa ko ta fuskan hukumomi sannan ya ce walam yanqudul mikyala wal mizan illa ukhizu bis sinin mutane ba za su rinka ha'inci ba a wajen awu na mudu ko na sikeli mutane ba za su rinka yin ha'inci ba a wajen mudu ko na sikeli a wajen saye da sayarwa na kayayyakin aune-aune da makamantansu illa ukizu bisinin wa shiddatul ma'una wa jawrul sultan abu uku za a jarrabi mutane matukar cikin kasuwancinsu babu gaskiya akwai ha'inci akwai akwai cutaswa akwai son kai to Allah zai jarrabe su da fari zai kuma jarrabe su da wahalar rayuwa zai kuma jarrabe su da zaluncin masu mulki waɗannan abu guda uku su ne suke shigowa sakamakon wato abin da mutane suke na tauye sikeli da tauye ma'auni a cikin hidiman kasuwanci akan kowane ɓangare wannan ya zama ruwan dare a cikinmu sana'o'inmu ga sunan nan a da mun sani cewa sana'o'i irin yadda dama ake yin sa lokali yana iya riƙe mutum ya yi abin da zai rufe asirin rayuwarsa yau za ka ga an yi modernizing ɗin sana'a yana kawo kuɗi mai yawa amma mutumin yana nannayin shi ba yi da rufin asiri da kullum aka ba shi komai sai ya saba alkawari in an ce zai yi furnitures za a yi aure ba zai yi akan lokaci ba in ya tashi kawowa kudaden da ya karba zai yi abin nan din ya je ya sai katakon da ba irin wanda ya karba ba haka dai za a yi ta yi sai dai a yi hakuri a karba in mutum ne mai gini aka ba shi dama ya yi gini haka shi ma za ka gani ya rubuta kudade rututu a ɗauki kudin a bashi ya ɗibi kayan ya wani ya sai kayan wani ma idan har ba zai sai an gane ba zai sai kayan ba a so masa kayan ya zo ya in ya rage iba je ya sayar Yo, haka dai yadda rayuwarmu yake duka mun zamo sai a hankali in gona ne yau aka ɗauki mutane aka kai su je su yi aikin gona ɗin hatta irin ma sai su kwashe iri ma da da a shuka za su kwashe su je su ki su sa kuma su karɓi kuɗi su yi abubuwa na ha'inci duk waɗannan muna kallonsa kamar wai ba komai ba ne kamar mutum ya ci bulus ne kamar kawai ya yi kaza ne da yawa ya sa waɗansu noman ma sun bari saboda sun bayar an ci sun bayar an ci sun bayar an ci waɗansu abubuwa an bari yin su saboda rashin gaskiya a tsakaninmu ya mu ya mu to in muka zamo haka abu ukun nan za a jarrabe mu da a jarrabe mu da fari da a jarrabe mu da wahalar rayuwa sannan kuma za a jarrabe mu da zaluncin masu mulki waɗannan abubuwa ya kamata mu gane in Allah yana cewa fabi ma kasabat aidikum duk halin da kuka ciki ku kuka jawo sai kai kamar ba haka bane in aka zo aka maka bayani sai ka gane cewa haka ne duk abin da yake faruwa ku ne kuke jawowa da hannunku walam yamna'u zakata amwalahum illa muni ulqatra min sama mutane ba za su ki ba da zakka ba bace Allah ya hana su ruwa daga sama walaula al-baha'im lam yutu ba dan dabbobi ba to ruwan ma gaba ɗaya da ba za a yi shi ba lam yanqudu ahad Allah wa ahad rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim mutane ba za su saba alkawarin Allah da na manzansa ba bace Allah ya ba da abokan adawan su dama a kansu sun fi karfin su sun lallasa su matukar suka warware alkawarin Allah da alkawarin manzansa saboda haka wajibi ne mu gane waɗannan abubuwa kuma mu bar wasa da su mu musulmai ne shi musulunci wato abin da ake nufi da shi shine ka shige shi gaba ɗaya ya yi wallazi na yamma dukulu fi silmi kafa in ku shiga musuluncin nan tsundum gaba ɗaya ya zama a ɓangaren aƙida musulmi ne gangariya a ɓangaren ibada musulmi ne gangariya a ɓangaren mu'amala shi ma musulmi ne gangariya a ɓangaren adab musulmi ne gangariya a ɓangaren suluk musulmi ne gangariya kakka raba kafa kana bara kana karuwa kana wannan kana wannan kuma a same ka shirme zero ga nan kana zuwa masallaci sosai kana kula da ibada amma an ka je kasuwa ba ka kula komai na abin da dokokin shari'a ya faɗa kai ne ka sai kaya ka tara ka ɓoye sai kaya ya yi tsada ka zo ka rika sayarwa da kaɗan da kaɗan kana kana tsananta wa mutane wato ainihin abin nan saboda kai kana ganin an shiga mausim na samu an shiga lokaci na mutane suna cikin masifa da bala'i saboda haka kai kuma yanzu lokacin samunka lokacin jin daɗinka lokacin morewanka wajen fitar da zakka dole ne mu yi ƙoƙari mu sabuntar wa kanmu da wannan muna ɗaukawa cewa an ce maganan zakkan nan sai mutum ya zama hamshakin bai kuɗi ne zai rinka fitar da zakka ba haka bane zakkan na an faɗi iya adadin abin da ka mallaka abin da ka mallaka in kana da kuɗi naira miliyan biyu miliyan uku kaza kaza in ka tambaya in ya kai nisabi shikenan in ya shekara cire masa ɗaya a cikin hamsin nawa yau suke da irin wannan kuɗi a cikin mutane ba sa maganar zakka a cikin shi ai ba su da iyaka in ka yi abin noma ne in ya kai in ya kai in ya kai kwando guda biyar ka zo ka cire masa ka cire masa ka cire masa zakka wannan abun ba wai ana nufin sai ya kai kamar yadda muke faɗa kai buhu goma a'a in ya kai sa'i sittin kawai shi kenan bayan wani lokaci sa'i sittin nan bai wuce buhu shida buhu bakwai cire mutane yau nawa suka yi noma nawa ne suke iya fitar da zakka su ɗauka su ba wannan ya ba mu wannan wannan ya ba mu inda ana yin waɗannan ba za a shiga cikin garari har abin ya wuce iyaka yadda ake tsammani to amma kowa kansa ya sani kowa ananiya ana ana kaina kaina kowa ta kansa mutane sun mai da tsari na nafsi nafsi ya zama shine tsarin rayuwarsu kowa kansa ya sani daga shi sai iyalansa to ba yadda za a yi mutane su fita daga cikin damuwa da matsaloli matuƙar dai al'umma ba za ta mai da hankali akan abin da ya dace ba su da wajibi ne mai iya bakin ƙoƙari mu ga cewa wajen fitar da zakan nan mun yi ƙoƙari wajen fitar da shi kowa ya fitar gwargwadon abin da allah maɗaukakin sarki ya bashi sannan kuma mu yi ƙoƙari mu gyara alaƙar mu tsakaninmu da allah mu yawaita istighfari kar mu yi wasa da shi ko da yaushe kowa ya yi ta iya bakin ƙoƙarinsa kana zaune ne kana tsaye ne cikin dare ka tashi ka yi sallah ka yi addu'a kar mu rika ɗauka abubuwan nan da wasa muna kallon su one by one suna cin mu a hankali a hankali a hankali kusan yanzu mun yi kusan mu yi saranda domin yadda muke tafiyan nan kaga tun ana magana mai yayi tsada mai yayi tsada kaza yayi tsada yanzu komai ma yayi tsada an dawo yanzu wutan ma tukunna babu shi wuta ma babu gaba ɗaya waya ka bugawa na baka ji shi ba a bugawa na ma kowa ana neman yanzu wuta kawai inda za a sa ruwan da za a samu a duk waɗannan to muna ta kallon waɗannan abubuwa za mu wayi gari fa komai ba zai yi mana ba za a wayi gari babu abin da zai yi saboda haka dole ne mu yi ƙoƙari mu tashi da gasken gaske mu kama addu'o'i babu ji ba gani hatta masallatan mu dole ne a dawo a riƙa yin kunuti akan irin wannan halin da muke ciki don nazila ne musiba ce idan musiba ta faru to dole a koma wurin Allah ai ta gaya masa ai ta ya har ya kawo mafita amma in muka yi ta tafiya a haka wannan bai damu ba wannan bai damu ba wannan bai damu ba muna tafiya sai ɗayan mu ciwo ya kama shi ana gani wasa gaske wasa gaske sai ya kada shi shikenan sai a ce ya mutu ya bar iyalansa su zama muku liability ana tafiya wanda ma ya je a ce gefensa ya shanye ya bar aiki shi ma bai mutu ba ma amma ya zama damuwa abinda da a ci ya gagari gidan yadda da a rike shi shi kuma a masa magani shi ma ya zama wani another problem a shiga haka za a yi ta tafiya saboda haka da gaskiya tsakani da Allah dole mu tashi mu faɗa ma kanmu mu tashi mu dubi halin nan da ake ciki a tashi a yi maganganu a ɗauki matakai daga dukkan masana na kowane irin ɓangare Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama da mutanen alƙarya alƙaryu za su yi imani su kiyaye dokokin Allah Allah ce za mu buɗe musu albarkatai daga sama wal ardi da ƙasa walakin kazzabu sai dai ƙaryatawa suke yi fa akaznahum bima kanu yaksibun sai sa muke kama su da abin da suke aikatawa Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira wannan hali da muke ciki Allah ka kawo mana ɗauki Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke yi ya Allah mun tuba gare ka Allah ka kawo mana mafita اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا ولي أمرنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اللهم يسر أمورنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى سلام